الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin alkamis dare na juma'a wanda yau wannan yini ya yi daidai da 27 ga watan bakwai na musulunci wata rajab yau hijira na shekara 1445 daidai da takwas ga watan biyu miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masallacin nefa da ke kwanar kumbiya-kumbiya a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin tattaunawa a ɗaya daga cikin gabbai wanda zai tunatar da mu a matsayinmu na musulmai bisa ƙa'idar fazakir fa'in na zikira ta fa'ul mu'minin a tunatar domin tunatarwa kai tsaye tana amfanar masu imani ya Allah kaddara mu cikin masu imani hakanan qur'ani yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub masu imani zukatansu suna samun nutsuwa idan ana ambata musu Allah da ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa ya Allah ka sanya zukatanmu suna cikin zukatan masu imani bisa dogaro ga wannan ayoyi da kuma hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa za mu yi amfani da wannan damar domin gudanar da tattaunawa tare da ku game da mawdu'in da tuni an riga an sanar da shi shine taka tsantsan da duniya babu shakka wannan matashiya ce wanda ya kamata a yanzu ana tunatar da al'umma irin wannan matashiyar domin irin yadda duniya ta kasance ta cika da ruɗu da ruɗani ta cika da abubuwa na halaka tana kai ma'abotanta zuwa ga nadama dalilin wannan muka yi amfani da wannan damar domin tattaunawa game da wannan haɗari wanda yake ƙulle a cikin rayuwarmu gaba ɗaya domin masu hikima suna cewa ɗan adam ba shi da makiya na gaske kamar guda uku na farko shaidan Allah ya ce shaidan makiyinmu ne mu rike shi maki na biyu son zuciya zuciya son ta kiyayya ce gare ka domin za ta kai ka zuwa ga nadama na uku kuma shine duniya waɗannan ukun baka da makiya kamar su domin in sun shaci kafar ka wuta za su kai mutu Allah ta'ala ya mana tsayi da shirinsu kuma ya haɗa mu da alkhairinsu wannan shine matashiyar abin da za mu tattauna a kansu a yau insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da daidai da tabbatuwa da daidai kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari da kuskure da kuma faɗan kuskure da kuma aiki da kuskure Allah ta'ala ya mana jagora gaba daya Allah ta'ala a Qur'ani yana cewa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur ubangiji yake cewa ya ku mutane wannan nida'ul am ne Allah iya kira kowa da kowa ya shigo cikin wannan kira yake cewa inna wa'adallahi haqqun haƙiƙa alƙawarin Allah gaskiya ne ji Allah Allah yake tabbatar da alƙawarinsa gaskiya ne duk abinda Allah ta'ala ya alƙawaranta ya faɗa to gaskiya ne babu kokonto babu shakka ba irin maganar ɗan adam bace ba irin labaran mutane bane ba duk abinda Allah ya faɗa Qur'ani ya zaina to gaskiya ne shine ma'anar inna wa'adallahi haqqun Allah ya faɗi makomar masu imani Allah ya faɗi makomar mujirmai ta wannan gaske ne Allah ya faɗa aqiba ta mutanen kirki Allah ya faɗa aqiba ta mutanen banza wannan gaske ne Allah ya faɗi riɓanyar lada ga wanda suka aikata alkhairi wannan gaske ne babu kokonto hakanan Allah ta'ala ya zayyana wa'ansu zunubai ga waɗanda suke mujrimanci suke kaucewa shari'an Allah da gangan wannan gaske ne Allah ya ce fir'auna ya halaka shi yana wuta gaske ne Allah ya faɗi wa'ansu bayansu ya ce suna cikin ni'ima gaske ne duk abin da ƙur'ani ya faɗa gaske ne shi ne ma'anar inna wa'adin layi haƙun kuma ƙur'ani yake cewa ma kana hadisan yuftara shi ƙur'ani ba ƙirƙirarrar magana ba ce magana ce daga Allah to da Allah ya mana shimfiɗi cewa inna wa'adin layi haƙun sai ya ce falata goron na kuma hayatun duniya in dai kun san maganar Allah gaske ce to kar ku yadda ruɗin duniya ya ruɗe ku kar ku yadda duniya ta ruɗe ku inji Allah tana da ruɗu tana da ruɗani to ku yi hankali ku yi taka tsantsan da ruɗin duniya shine ma'anar falata gurrannakum alhayatud duniya sai Allah ke cewa wala ya gurrannakum billahi algharu hakanan kar ku yadda mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah kun ga wannan Allah domin kauna da yake yi mana domin soyayya da yake yi mana sai tabbatar mana da kanciya duniya tana da rudu kuma mu a matsayinmu na bayinsa masu binsa kada mu yadda mu rudu da duniya domin ta na dama ne ta kuma halaka ne Allah ta'ala ya mana tsari ita wannan gida ya ‘yan uwa darun bilbala'i mahafufa gida ne wanda ya cika da jarrabawa in dai wannan gidan ne in dai wannan duniya ce to tun ran da Allah ya sa ka fara mallakar hankalin kanka to kana cikin jarrabawa har ka bar wannan gidan ba wanda wai dan Allah ya masa wata ni'ima wannan duniyar ta masa ɗari bisa ɗari wallahi babu shi a duniya babu shi in mulki ne babu wanda ya kai fir'auna mulki a bayan ƙasar amma ya mutu da dakaicin duniya ya mutu da dama idan dukiya ce kudi ba daya daga cikin mutane da Allah ya bada labarin dukiyarsa kaman karuna qur'ani amma shi ma ya mutu da dakaicin duniya ana fahimta in karfi ne a ƴaƴan adamu ba wanda kai adawa da samudawa karfin gaske tunda Allah ya ce suna rarake duwatsu su ɗauko a kasu gidaje amma sun mutu da cin duniya saboda ka kaga dukkan wata ni'ima da Allah ya ma sai dai ka ji ƙanshin waɗancan mutane amma ba ka musu ba to amma su ma duniya ba ta musu ɗari ba su ɗari ba sun mutu da ci, sun mutu da dama ta duniya saboda kai kaga kai da ni wanda muke biye da su daga dukkan abin da Allah ya mana ni'imar duniya to ya kamata mu ta katsatsar kuma ita wannan duniya ba wanda ta bari dun nagartarka a ce kai mutumin kirki ne ba ka laifi ba ka samu to duniya ba za ta barka ba inda za ta bar wani da yanzu manzon Allah iya dare a duniya walau kanat ad-dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa matiya da dai a ce duniya za ta dawwama ɗaya daga cikin mutane zai dawwama cikinta to da yanzu haka manzon Allah iya nan da rayuwarsa to amma yana ina ya koma ga Allah ina sai na abubakar ya koma ga Allah ina umar ina usman ina aliyu ina sauran sahabbai goma da aka musu albiri da aljanna ina mutanen badar gaba daya ina mutanen uhudu ina mutanen bai'ati ridwan ina mutanen muhajiruna dukansu ina ansarawa dukansu duka babu labarin su Allah ya tabbata su to kaga ashe in nagarta ce kake takama da ita to nagartar ba za ta sa duniya ta barka ba haka ne in dukiya kake ji da ita to wannan dukiyan ba za ta sa duniya ta barka ba in mulki kake ji da shi to wannan mulkin ba zai sa duniya ta barka ba babu abin da za ka yi ka tsira ka kubuta daga wannan rayuwa illa ka bi Allah ka bi sunna amma zancen a ce duniya ta ma 100 bisa 100 wallahi babu shi a duniya ya sa malamai suke cewa shi wannan gida bilbala'i mahafufa cike yake da jarrabawa cike yake da jarrabawa kuma jarrabawar ma ta fi ƙarfi kan masu imani tunda ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasa bala'an al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal waɗanda suka fi kowa shan jarrabawa cikin mutane su ne annabawa in ji manzan Allah sannan kwatankwacinsu kwatankwacinsu kwatankwacinsu yawan imaninka yawan jarrabawarka duk wanda ga Allah ya fi jarraba shi cikin mutane to ana zaton imaninsa iya da ƙarfi saboda ka yi wannan duk gida a cike yake da jarrabawa bilfana'i ma'arufa kuma ƙare wata sananne ce ba wanda yake musu duniya ba za ta ƙare masa ba babu shi komin kafircin kafiri ya san wata rana sai an yi bashi a wannan gidan wannan ilimi ne wanda baya buƙatar sharhi baya buƙatar a karanta manasi in dai wannan duniya ne ka ƙaura ka bar shi to sanannen abu ne ba kafiri ɗaya da yake inkarin mutuwa balantana musulmi tun da ilimi ne sananne in ba a ma ba kana ganin ayyuwa wani kuma wani kusa da kai ya mutu ko bai dawo ba kuma halittar ku ɗaya yanayin ku ɗaya ɗan adam ne kai ɗan adam ne shi yanda ya faɗi ya mutu aka je aka bisne shi to kai ma watan wata rana haka za ka mutu wannan baya buƙatar a ce ka yadda ko ba ka yadda ba dama magana haka take da ba yasa da kafirai suke cewa manzon Allah zai mutu a huta zai mutu a huta in ya mutu an daina da'awa sai Allah ya ce ka faɗa musu innaka mayyitun fa innahum mayyitun in kai ka mutu to su ma mutattu ne ba wanda zai zauna yasa yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ita wannan duniya duk abin da ke ban samanta to sunan sa kararre ya kare kau fanin ya tafi ya kare babu shi ba abin da zai wanzu sai zatin ubangiji ma'abocin girma da karamci shine zai wanzu amma dukkan wata halitta a ban kasa to sai ta kare kama bada akum ta udul kamar yadda kuka zo da ba ku haka nan za ku koma kuma lokacin duniya ta mutu ba kowa to wannan fa shine gidan duniya ba shine gidan wanda muke kokarin zama cikin sa da shiri kada ka miƙe kafa yasa wata rana ma'aike yake cewa sallallahu alaihi wasallam kun fi duniya ka annaka gari aw abiri sabi yace kai musulmi kai mai imani kai ahlus sunna ga manzo iya faɗa ma magana iya cewa ka kasantar da kanka a wannan gida kamar bau ka annaka garibu an kai magidanci ne ka taɓa yin bako in bako ya zo gidanka zai kwana biyu uku ya wuce iya sakewa kamar ta 'yan gari iya tahowa da gadonsa da abin hawansa da komai nasa da gonarsa da shagonsa iya zuwa bakunta da su baya zuwa wanda ga shi sai 'yar jakar hannunsa yake zuwa wani ma ko jakar hannun babu to ka zamto a gidan nan kamar haka yadda ka san bakunta ka zo za ka tafi bakun sakewa ba ne bakun bai ke kafa ba ne amma agun masu imani sai ma'aiki ke ta kuma awa abiri sabil ko ka kasantar da kanka a duniya kamar matafiyi wanda kana tafiya ka yi zango ka yi sallah ko ka ci abinci ka wuce haka allah manzan allah ya ce muminai ku kasantar da kanku a wannan gidan abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa shi kuma game da wannan hadisi yake cewa iza amsaita fala tantadiru sabah wa iza asbahata fala tantadiru almasa idan yanzu ka kai marici ka kai magariba da rayuwarka to kada ka zuba burin asaba za ta madaranka idan Allah ya saka waye gari ka ganka da lafiyanka gari ya waye ma to kar ka sa burin magariba za ta madara rayuwarka haka Abdullahi dan Umar ya faɗa Allah ta'ala ya kare da shi to karewar duniya sanan abu ne bil fana'i ma'rufa duniya ta kare wannan ba mai musu ba mai kokonto kan wannan ita wannan duniya yan uwa wa bil ghadri masfufa yaudarata yaudara da idan ka sabbanta duniyar duniya mai yaudariya ce za ta watso muku abu kamar gaske ko ba gaske bane ai shine yaudara ta inda za ku ƙara fahimtar hakan gaske ne ai kuna nan da ranmu da lafiyarmu ake yin zaɓe a ce yauwa ne shi ne shugaban ƙasa yauwa ne shi ne gwamna yauwa ne shi ne kaza ai kun ga an yi kamar gaske ana nan ana nan idan tenuwansa ta ƙare ko an yi zaɓe ya faɗi sai ya dawo kuma ƙasa kamar bai wancan abin ba kuma sai a ɗauko wani kuma a ɗora shi a wannan gun wannan ba yaudara ba ce gaske ne amma ba gaske ba ne ba gaske ba ne yasa duniya tamkar wasan yara ce yanzu nan a rayuwar nan tamu akwai mutanen da suka mulki ƙasar nan ba suna nan kuma da ransu da lafiyarsu amma yau ba su isa su ce a yi ba ba kuma su ce a yi a bari ba kuma waɗanda da ba komai ba ne a lokacin da waɗancan suke kaɗin amma kuma yau su ne masu faɗa a ci to ita duniyar haka take ba yanzu ka ɗauko carbinka za ka gewaya shi da marabus wanda ya taɓa gwamna ya sauka dawa na kwamishina ne ya sauka dawa na ciyaman da lokal gamman ne ya sauka dawa ne minista ne bai zuba minista ba ne dawa ne shugaban ƙasa ne ya zuba shugaban ƙasa ba ne wala sai ka gewaye carbinka iya wanda ka sani ba kuma yanzu wa'ansu sabi ne aka su ma in allah ya ma tsawon rai wata rana wa'ansu za a faɗa ba su ba ko sun mutu kuma ko suna da rai yasa ɗaya daga cikin magabata ibrahim bin uyaina safiyan bin uyaina kai yake cewa ya faɗa wani daga cikin magabata ya ce da me za a mesta ta duniya nan me ya yi kama da duniyan nan sai ce abinda ya kama da duniya kake so ka je sai ce ka a halami na imi ita duniya kamar mafarkin mai bacci ne kamar dai mafarki in kai mafarki gaske ne musamman a ce ka sa wani abu a ranka za ka yi mafarkinsa a yi amma ba gaske ba wani ba shi da kuɗi zai mafarki ya kwana a cikin kuɗi ko ya dinga jin alat a wayarsa a yi mtn ne suke masa barazana ko an bayyanta amma kuma ya yi mafarki kuma ba gaske ba ne ba gaske ba ne to haka duniya take ka ahala min na'i yadda ka san mafarkin mai bacci wa kullu ma fiha ila zawal duk abin da ke wannan gidan to sunansa ƙararre ne ya gama kawai yasa Allah ke cewa wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza ƙarshe ƙarshe inji Allah ke ta duk abin da ke wannan gida sai Allah mai da shi bola bola ka san bola wallahi duk abin da yake baka sha'awa yanzu to in Allah ya ma tsawon kwana kai ƙarshen duniya ya zama bola yanzu ba kudi yake magana ba da dala da waye in Allah ya ma rai da tsawon kwana wannan dalar da ta zama musifa ya zama bola sai ka bai wani ma yace bai so domin Allah yana makaskancin duniyar ba gidan da zaka miƙe kafa bane wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza duk abin da ke ban ƙasa sai Allah ya mai da shi bola ya zama juji ya zama ba mai amfani da shi ma'aikin Allah ya ce kafin duniya ta ƙare sai ka ɗau kuɗi ka bewa mutum ya ce baya su ya ce me zai da shi shi ne dai ƙarewar musiba da bala'i yanzu da ake mutuwa ake halaka a kansa to sai ta kai ta kawo an bewa wani shi ya ce bayan su domin Allah ya nuna muku shine alwahidul qahar abinda ke gare shi ne baya kare ba wahiya baina ahliha duwal nosijan ita duniya a tsakanin ƴaƴanta to yau gare ka gobe ga dan uwanka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka Allah yake raba kwanuka tsakanin mutane yawmul laka wa yawmun alayk wata rana kai ne wata rana ba kai bane wata rana kana cikin wadata wata ran babu wata rana kana cikin talauci wata ran da akwai wata ran kai kadai wata ran ku da yawa wata ran damuwa wata ran farin ciki yasa wani mai hikima yake cewa samaniyatun la budda lil mar'i an yura wa la yura lil mar'i ghayra thamaniya yace ba makawa in dai kana raye a duniya to kana ɗayan cikin abu takwas ne ya ce sururun husurun usurun yusrun an gane ko a ijtima'un wa furqa sai ce kuma summa suqumun wa afiya yace ko dai ka kasance cikin walwala da farin ciki shine surur ko kuma ka kasance cikin damuwa cikin bakin ciki ko ka kasance cikin yusrun wadata da akwai ko ka zamto cikin usurun babu kana cikin kunci ko ijtima ko kuna taro taro kuna taro kuna haɗe wata ra kuma furka kowa ya kama gabansa summa suqumun wa afiya ko yau kana da lafiya ko kuma baka da lafiya ba yanda za a yi katsanci kanka a ɗaya ba daga takwas nan ba to haka wannan gida yake gida ne wanda a baina ahliha duwalun nusjal la tadumu ahwaluha ba wani yanayi da zai dawama a duniya babu shi shi yasa duk mai imani wannan yanayin baya bai tsoro wallahi baya bai tsoro a matsayinka na mai gurgun imani mai da'iful imani ne da baka tsoro ina ganin wani karatu malam daura kwanan nan Allah ya kara masa lafiya wani wani magabaci yake ce masa ana tsadan farashi ba farashi ya tashi ita shi dake da Allah ina ransa da wani farashi shi yake da Allah kuma gaskiya ne wanda yake da Allah ina ransa da wani farashi yace shi abin da yake mai fargaba ko ya munanan laifinsa kawai zunubinsa shine yake bashi fargaba da tsoro amma ba wannan farashin ba da kai da me sa farashin wata rana sai labari ba ba wanda zai dawo an gida saboda kada wannan ya tsortar da kai babu yanayin da zai zo ya dawama a duniya wallahi babu shi duk yanayin da ya zo sai ya tafi ko sai ka tafi ɗayan biyu ne dama ko ka ga wucewarsa ko ya ga wucewanka kuma wannan iyakan kowa a cikin yayin adam a kullum abin da zai baiwa mumini tsoro shine zunubanka ya za ka haɗu da Allah ya mutuwa za ta zo ma ya za a kwanta a kabari wannan ya kamata ya baka tsoro amma ba tsoron shinkafa ta tashi ba masara ta tashi duk wannan karbar da shi ka rike Allah ka yi girko da asbab shikenan kawai ko ka ci ko baka ci ba za ka mutu wannan kuma shine kaida ta Allah subhanahu wataala ka dinga jin tsoron zunubanka ka dinga jin tsoron ya za ku haɗu da Allah ka dinga jin tsoron ya za kwanta a kabari wannan ne kamata ya baka fargaba ya baka tsoro kuma tsoron da zai baka ya ma sanadiyar tuba daga zunubai ya saka daina miyagun ayyuka saboda ka ita wannan duniya la ta dumu ahwaluha idan kana so ka gane duniya karka yadda ta ruɗe ka kai taka tsantsan cikin ta ka duba farkon suratul mu'minun Allah ta'ala ke cewa qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وآدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان min sulalatin min din summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata mudghatan fa khalaqana almudghata izaman fa kasawna alizama lahama summa ansha'nahu khalqan akara fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika alajlamaytun duk allissafu ka bi wannan ka haunan kaje nan kaje nan me karshen ne mutuwa summa innakum ba'da zalika lamaytun summa innakum yawmal qiyamati tub'athun wannan fa ita ce duniya Allah ya ce wala qad khalaqal insana min sulalatin min tin mun halici dan adam daga sulala wani yanayi na ƙasa ƙasa mai tabo tabo mai yashi yashi min tin summa ja'alnahu nutfa wani annabi adamu Allah ke buga mana misali sannan dukkan wanda ba shi ba yayansa kuma ta sanadiyar nutfa yazo nudufa ma'ur rajul ma'ul mar'a inna khalaqnal insana min nudufatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira min sulalatin min din summa khalaqnal nudufata 'alaqatan ita wannan nudufa sai Allah ya halittar da ita ta zama to alaqa ta zama to gudan jini summa khalaqnal 'alaqata mudghah gudan jinin ya zama tsoka sun makalakanar mata alakatan fakalakanar alakatan muzga fakalakanar muzga ta alakatan ko? yawa fakasaunar iya sun makalakanar nuɗufa ta alakatan fakalakanar alakatan muzgatan fakalakanar muzgata izaman yawa izaman ga aron matan yana jira sai wannan tsokat Allah ya lullube ta da ƙashi Allah ya sanya ƙashi cikinta fakasaunar izama lahama sai Allah ya sa fata da ƙashi suka lullube wannan ƙashin kuma sun ma'an sha na hukalkan aka sannan Allah ya halicci abin da ya so ko namiji ko mace a gane ku shine an sha'ana wa kalkan aka sai Allah ya jinjina wa kansa yace fatabarakallahu ahsanul khaliqi Allah yake jinjina wa kansa domin shine mafi ƙwarewa wajen halittu ai duk kaji farkon ka ai farkon ka kaza no duba zaman cikin mahaifiya fitowa duniya kaza kaza kaza ka fito sai Allah ce bayan ka gama summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan duk abin da za ka hau za ka hau za ka gama za ka mallaka amma mutu za ka yi ƙarshen ka to da Allah an baka yi taka tsantsan da wannan gidan bana ina za ka yi taka tsantsan duk abin da ka taka ka mallaka akwai lokacin da zai to babu kai shi yasa suratul abasa Allah ke faɗa mana game da kafirai sai yake cewa kulikal in a qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nu'ufatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu fa aqbara summa idza sha'a anshara Allah yake cewa kafiri yini al-insana nan Allah ya tsine masa albarka ma akfarahu me ya jahiyi wa Allah butulci ne me ya ja kafiri wa Allah butulci sai Allah ya ce a tambaye shi min ayyi shay'in khalaqa kai mai girman kai kai mai kin gaskiya kai mai bujirewa qur'ani da sunna da me aka halice ka ne Allah ya ce in ka faɗa in ma baka faɗa ba sai ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah ya halice ka daga nutfa dugon ruwan halitta na ɗan miji da ya mace Allah ya cakuɗa ya halice ka shine alam nakalukum mimma in mahin ruwa mai rauni da shi aka halice ni da shi aka halice ka in ji Allah min nudufatin kalakahu faqaddara Allah ce su masabila yassara sannan zuwa duniyan ma sai da Allah ya bude ma kofa sai da Allah ya sama ilhama kai ta juyi cikin mahaifiya kai ta juyi har kanka yazo daidai da mahaifaran da zaka fito duniya Allah ne ma wannan in Allah ya haƙi akan sai dai ayi tiyata abin da kai amma duk wanda ga yazo duniya an haife shi Allah ne ya sama ilhamar ya biyo ta wannan hanya ya tafi duniya an fahimta shi ne min su masabila ya tsara Allah ce bayan ka zo duniya ka gama rayuwanka su ma'amata Allah ce nan mu kashe shi fa a ƙabarahu aji abin ne shi kuma wannan shi ne ƙarshen duniya ya sa wani magabaci da ya ga an tona ƙabari an sa wani ‘yan binne sai ce duk rayuwar da nan ne ƙarshenta to bai kamata ka ɓata lokaci a kanta ba duk kuma rayuwar da nan ce farkonta babu shakka gabanta akwai abin zuwa haka ya faɗa in dai za ka yi komai ka yi komai ka taka ka murza ka yi duk yadda kake so amma ƙarshe sai an sa ka alikafani an ɗauke ka wanka ma sai an ma ɗaura likafani sai an ma sai an ji an tona rami kana ci kana gani da masoyanka da magadanka da masu ƙaunarkan da masu ƙinkan a gaban kowa za a buɗe ƙasa a buɗe rami a saka abin ne shi ne ƙarshen rayuwar bagina ya ce in dai wannan ce ƙarshen rayuwa wallahi bai kamata ka bata lokaci a kanta ba bai kamata ka yi faɗa da wani ba bai kamata kai gaba da wani ba bai kamata kai wa wani hasada ba bai kamata kai wa wani shari ba bai kamata kai wa wani kazafi ba in dai karshen ka binne ka za'i ita kuma wannan rayuwar ta inda take da hadari da abun tsoro da har yanzu masu imani ne kuma suke ganewa wanda ya fi kowa matsayi a wannan garin a yau idan ya mutu da wanda ya fi kowa talauci a wannan garin a yau idan ya mutu duk irin sutura ɗaya za a samu su wallahi su matallahi sutura iri ɗaya za a samu wanda ya fi kowa matsayi ƙarshen tufasa likafa ne wanda ya fi kowa talauci da wahala da rashin gata ƙarshen tufasa likafa ne yadda za a kinkimi talaka a raka shi a bisne shi hakanan wanda ya fi kowa gata da mulki idan ya mutu ka za a kinkimi shi a jabin ne shi ba wani bambanci a sashi gaba a mai kabarbari hudu kai ma a saka gaba a ma kabarbari hudu a dauke kaji a binne ka in ma kayi arziki an saka mota a kurkura za saka mota daukan manja mota daukan ice duk matsayin ka irin ka za sata to me kuma zance wannan kuma ko zobe wannan zobe ka mutu da shi ba za a barka da shi ba balantana agogo balantana tukwafi wannan fa ita ce karshen duniyar rayuwa yanzu in baka yi taka tsantsan da wannan rayuwar ba da me za ka yi taka tsantsan sai kawo mutu ran da za ka mutu sai ka zo kana da dama kana cizon yatsan da ba zai ma amfani ba tun yanzu tun da ranka da lafiyanka da hankalinka ya kamata ka gyara ka san lalle wannan gidan ba madawamin gida ba ne ba gida ba ne da ya kamata ka meke kafa ba gida ba ne da ya kamata ka toshe kunnen ka kijin gaskiya ba gida ba ne da ya kamata ka rufe idonka ka ki ganin gaskiya gida ne gidan jarrabawa a matsayinka ne mai imani ka ɗau duniya gidan jarrabawa ne Allah ya halicce ka domin ya jarraba ka ya ga za ka ci jarrabawar Allah zai kalkal mautu wal hayata sai ce liyabluwa kum ayyukum ahsanu amala wannan shine rayuwar duniya kawai domin Allah ya jarraba mu ya ga waye zai fi kyautata aikin sa waye zai yi dan Allah waye zai yi dan tsoron Allah dan neman rahamar Allah da gafaran Allah waye zai yi dan duniya wa zai dan ayabe shi wa zai ba dan Allah ba wannan shine duk abin da zaka yi a wannan mizanin Allah zai dora shi dan Allah kai dan tsoronsa dan neman rahamarsa a dan duniya kai dan ka birge dan kai kaza to Allah zai dau wannan da shi zai ma hukunci gobe alkiyama saboda ka wannan gida da irin wannan sufar Allah ke sufanta shi yasa imamun nawawi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa inna lillahi ibadan futana dallaqu ad-dunya wa khafu al-fitina nadaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayn watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufra imamun nawawi yahya bin sharaf Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa Allah iya da wa'ansu bayi masu kaifin hankali ibadan mutana masu hankali hankalinsu ya sa suka saki duniya ɗallaku duniya wa kafin fitina suka saki duniya domin tsoron fitina jikinta suka ce ba su ba ita sun sallame ta nazaru fi hafala ma'alim da suka yi nazari a wannan gidan suka yi nazari ga duniya suka mai kallo kallon basira suka tabbatar an halai zan lihanyi waɗanda ba gidan da goma ba ne wannan gidan ba gidan da goma ba ne da suka gane haka ja'alwalujja ya suka mai da duniyar kamar kogi mai zurfi suka mai da duniya kamar ruwa ruwan kogi mai zurfin gaske mai yawa wattakazu salihal a'mal fiha sufuna ya suka rike kyawawan ayyukansu ya zamto ne jirgin ruwa da zai ya fitan su ya kai su gaci dukkaninmu nan muƙaddara muna cikin ruwan tsundum kowa kuma ana so ya fita ya kai gaci da me za ka kai gaci sai da jirgin ruwa to muƙaddara duk a cikin ruwa muke a wannan duniya rayuwa muke a cikin ruwan tsundum me zai kai ka gaci shine kyawun ayyukanka kyawawan ayyuka su ne za su kai ka zuwa ga gaci lafiya ana fahimta yasa a imamun nau ya sake fito da wani hadisi cikin littafin sariyadu salihin wa su bayin Allah manzon Allah ke bada labari lokacin magabata sun fita su uku za su yi tafiya sai hadiri ko iska ya taso sai suka samu wani kogon dutse suka shiga sai Allah ya turo wani margamargan dutse sai ya zo ya kife kofar da suka shiga ba su da ikon ture wannan dutsen ba su yi saba suka yi tsam a wannan kogon suke ganin kamar sun zo kabarinsu kowa ya shigo kabarinsa kawai bayan da za su yi sai wanda daga cikinsu ya ce to shi fa a hangensa da tunaninsa kowa yi tsayi ya ga me ya yi don Allah a wannan gida na duniya sai ya roƙi Allah ya tawassuli da shi wai Allah Allah zai bashi Allah zai ba mu fita ko kowa hakan yi kowa ya samu aikin da ya gaye don Allah yi wannan aikin babu duniya ba son girma ba son ɗaukaka ba son burgewa sai yi wa Allah kamun kafa da wannan aikin ƙarshe Allah ya ba su mafita yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi kowace rai ta duba ta ga me tai dan gobe me tai dan alkiyama idan ka mutu me kake saran Allah zai gani cin aikin kai mara me kake ganin kai shi dan Allah me kake ganin zaka iya jingina da shi har in Allah ya karba ka samu aljanna kowa yi wa kansa wannan tambayar kowa kuma ya biya kansa wannan amsa din mu sani ya ƴan uwa yasa Allah ta'ala da yafi kowa sanin duniya ya siffanta mana idacin alƙur'ani da kansa daga wannan siffantawar da Allah ya wa duniya wallahi zaka san taka tsantsan cikin tahidi zaman ka lafiya Allah ta'ala yake cewa inna ma matharul hayatid dunya kama in anzalallahu minas sama' فكتلد به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله yake cewa kaga wannan duniyar inna malit litahassur aka malaman luga suka ce abin sani kadai ko fassara kadai ta wannan duniyar sai Allah ce kama in anzallahu min sama kaman ruwa ne Allah ya sauko da shi daga sama ka siffanta duniya kamar ruwa ne ya sauka daga sama kama in anzallahu min sama fakatalada bihi nabatul ard da wannan ruwa ya sauka sai ya ci ko da tsirran da kasa ta business su suka fito waje ma ya akulun nasu wal an'am shin abin da mutane suke ci kuma dabbobi ma suna ci tsarai duka ya fito bayan ruwa ya sauka tsaron nan iya nan iya ta tafiya hatta iza akhadhat al-ard dhukrufaha har kasa ta riki adonta ma'ana amfani ya ji ruwa ya ji taki yayi kyan kallo wa zayyanat kasa ta adonta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha har manoma suke zaton cewa wannan amfanin kawai ya kai ya gaba domin duk abin da ake bukata na ai mai gata an masa ana fahimta iya dab da ya fara sa ido iya dab da ya fara kwaya shine wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha amfani dab da fara sa ido kwaya ta fara bayyana a jikinsa sai Allah ke ce ataha amruna laylan aw nahara amfani na iya gabarsa iya ban sha'awarsa sai Allah ya turo masa wata ja'ifa wata bala'i ta saukakan wannan wannan yabanyar wannan tsura sai Allah ya ce faj'alna hasidan sai abin ya zama to kamar an girbe shi ka allam ta gane bil ams kaman bahi bane ajiya to Allah ya ce kai mai hankali wannan ita ce duniya duk abin da ya taso iya baka sha'awa iya burge ka iya daukan hankalinka to Allah ya ce ka zuba mai ido wata ran zai zamto kamar abin da aka sare shi ya fadi kasa ka allam ta gane bil amsi kamar bashi bane jiya sai Allah ya ce kazalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun haka Allah yake bayyana ayoyinsa amma ga mutane masu tuntuntuni sai Allah ya ce wallahu yad'u ila dari salam Allah ne ke kira da kan zuwa gidan aminci gidan aljanna Allah ka bamu gidan aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah iya shirir wanda yaso zuwa ga tafarki madaidaici kun ga sai Allah da kansa yake siffanta duniya kamar tsuro ne ai yanzu akwai manoma da yawa a cikin mu ko kuma da an yi rayuwa a ƙauyuka an gayin da ake noma tsiro ya taso ana renonsa ana samun ruwa ana zuba mai taki har ya girma ya girma da kansa har ya yi ƙwaya har ya duk abin da ake bukata da kanka za ka sami girbe ko da ka sare shi amma a jefa shi ne ake lallaba shi ake zuba mai taki ake ta roƙon Allah ya kawo ruwa amma yau kuma gashi a ƙasa ka sare shi to ƙarshen duniya shi ne wannan duk abin da ya baka tsoro to nan gaba ya baka tausayi duk abin da ya baka tausayi nan gaba sai ya baka tsoro kwanaki na ga yan media sun ɗora hoton wani gwamna a lokacin da iya talakansa ina ji irin hula kaban na nema a kansa in ka ce mai zai zama gwamna hayyarin tsima da Allah tsokanarsa kake amma kuma yau iya cin gwamnonin ƙasar sai aka ɗauko hotonsa a wancan lokaci da kuma hotonsa yanzu aka haɗa shine dai wancan jiya kuma shine wannan yau duniya kenan haka take ba ba haka ba wani abin da ba haka bane duniya haka take kamar mafarki a wannan lokacin wallahi in kace mai wani zaka zama gwamna fa sai ku yi fada da shi yace wallahi tsoganar sa kake yi amma yau gashi ya cin gononin kasan domin ita duniya ba wani abu tabbatacce a cikin ta a wani misalin Allah ta'ala yake buga wani misali cikin suratul kahfi yake cewa wadrib lahum masalal hayatid dunya كما إن أنزل الله من السماء فكتلت به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرع الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله yake cewa ka buga musu misalin duniya wadrib lahum masral hayati duniya ka bugawa bayin Allah masu imani buga musu misalin duniya sai Allah ya sake cewa kama in anzallahu minas sama kamar dai waccan aya cikin suratul yunus kamar ruwa ne da Allah ya saukar da shi daga sama ba ita wannan duniya faktalada bihi nabatul ard wannan ruwa ya ci kuɗa da tsaron da suka boye a ƙasa suka fito tsoron nan iya nan iya girma iya fitowa iya fitowa nan gaba kaɗan in Allah ya ma tsawon kwana fa asbaha shiman tazruhu riyah wannan tsoro da yake baka sha'awa a jiya sai yau gashi an sare iska tana daukar sa ya zama to an sare ya zama ya zama ya zama ciyayi ya zama ya zama ciyawa ya zama yayi iska tana daukar sa to haka wannan duniya take wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ta'ala iya da iko iko na gaba ɗaya akan komai Allah ta'ala ya sake buga misalin duniya a wata aya yake cewa ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahaw wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث عجب الكفار نباته summa yahiju fatrahu musfarran summa yakunu hudama wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ke ce ai ilmu ku sani annamal hayatud dunya kun ga rayuwar ta duniya sai Allah ce la'ibun wa lahaw wargi ne da wasa kawai wasa ne kamar yara suna wasa ana ga sarki ga gwamna ga shugaban kasa kuma can ya a tashi kuma a gudu kuma kowa ya tafi gidansu to haka Allah ya siffanta duniya kaga suna yawo da dokin kara ai wannan sarki ne ana ta ihu ana ta ihu kuma in ta kama agun sai ai fada ya fara damba da sarki kuma ka ƙarya ne ba sarkin kirki bane kenan to wannan duniya haka take ko ana tafi mun hayya hayya hayya hayya kuma can ga an rushe ko kuma ne zo gina ƙasa yace wannan gidana ne ana ta fada wannan gidana ne a gina a gina a sa kafa ai waye a sassa karare kuma kana gani da kansa yazo ya rushe gidan kuma gina agu kowa ya tafi sa gida to haka duniya take ba wani tabbasa cikin ta la'ibun wa lahaw wa zinatun da ado kayan kawa a gina gida a can a sai mota a can a sa sutura a can ayi kaza shine gidan duniyar ai wa zinatun wa tafakurun bainakum da alfahari na fi wane kaza ai wane bai isa ya kamo ni ba ai ina gaba da su wane wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwal da yawan son tara dukiya wal aulad da yaya wannan shine duniyar ba wata kasurun fil amwal wal aulad sai Allah ce ka masalin ghaisin sai Allah ya sake buga misali kamar girgije wanda zai zubi da ruwa daga sama ka masalin ghaisin na ajabal kuffara nabatu nan kuffar alfallahun ake nufi kamar tsiro zai biya manoma sha'awa da banƙai idan manomin gaske ya fita ya ga hadiri ya ga amfani ya ga taki ai abin zai bashi ƙayi da sha'awa a ajabal kufar na bato sun mai hiju abin ya zamto ya kai ƙarshe wajen kyau ido ido zai ido ya ƙaƙensu ya ƙarya ido ya ba da siffa hasanul manzar ya ba da hoto mai kyau shi ne sun mai hiju kananan kananan iya wannan kyau iya wannan kyau Allah ce fatarahu musfaran da kanka za ka ga wannan amfani ya fara sa yalo kuma ya fara jefe yalo yi ne fatarahu musfarran sun mai kunu hutsama kuma kananan kananan sai ya gan shi ya ƙone sai ya gan shi ya bushe sai ya gan shi kuma iska tana ɗaukansa wani ita ce duniyar ba ita ce duniyar Allah ya ce kamar amfani ne ya ba da kyau ya ba da sura mai kyau idan kana nan kana nan wata ranar duk da ake masa wala sai ya sa yalo domin lokacin sa yayi ana fahimta duk ruwan da ake wa amfani in dai lokacin sa kai sai ya sa yalo wannan koran sai ya bar shi kuma ko baka sare shi ba wata sai ya fada da kansa to haka duniya take sun mai kulu hudama wa fil akhirati azabun shadid Allah ya ce lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda suka bijirewa Allah wa maghfiratu minallahi wa ridwan kuma akwai gafaran Allah akwai yardar Allah ga wanda suka bi shi Allah ya samu da cikin su kuma alhayatud dunya illa mata'ul guru Allah ta'ala yake cewa zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min az-zahabi wal fiddati wal kayl al musawwama wal an'ami wal harth sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah ya ce an kawata wa mutane san ado zugire da nasi hubbu shahawat san abubuwan sha'awa an kawata ma an kawata mu hubbu shahawati minan nisa daga mata wal banin ya'ya wal qanatiril muqantara da son tara dukiya minaz zahabi wal fidda zinare da azurfa wal kaylil musawwama da dokunan hawa ko motocin hawa wal an'am da dabbobin ni'ima wal harth da amfanin gona wannan su ne duniyar ai sai Allah da ƙarfi kita zalika mata'ul hayati duniya wannan fa su ne rayuwar gidan duniyar kawai wallahu indahu husnul ma'ab sai Allah ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum kuna so na faɗa muku abin da yafi wannan alkhairi lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad wannan shine bi alkhairi taqawa da tsoron Allah subhanahu wataala bayan Allah mu sani cewa a akwai hadisi daga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ta'ala ya kare da shi wata rana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta Zulhulaifa wanda mutanen madina suke ɗaukar miƙati lokacin aikin haji sun zo ya zo zulhulaifa sai ga wata akuya ƙanjamammiya ramammiya ana janta a ƙasa sai ke tambayar sahabbai wannan akuyar anya tana da wata daraja da kima a gun masu ita kuwa ya suke cewa wallahi manzan Allah wannan ba ta da kima a gun masu ita nema ma suke ne za su rabu da jefar da ita kawai amma ba ta da kima a gun masu ita sai manzan Allah ke cewa wallazi nafsi biye ne ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi ladduniya ahwanu inda Allah ya ce wallahi duniya ta fi wulaƙantuwa a gun Allah akan waɗannan masu dabbar yadda suka wulaƙantar da ita yadda suka wulaƙantar suke figarta a ƙasa ta wulaƙantar wadda Allah yi wa duniya ta fi wannan sai ke cewa da dai a ce duniya tana da ƙima daidai fuka-fikin sauro a gun Allah to da kafiri ko mukurar ruwa ɗaya ba zai samu a duniya ba to abin da ya sa Allah kewa kafirai arziki da dukiya a wannan gida to Allah baya ganin duniya da ƙima ne amma da duniya tana da kima a gun Allah da kafiri ko murkurwar ruwa ɗaya ba zai samu ya sha a duniya nan ba rashin kallon duniya da kima da Allah yake mata to shine yake yi wa wa'ansu daga cikin kafirai arziki da abin da ya kama da wannan Muhammad bin Munkadir Allah ta'ala ya kare da shi magabaci ne iya cikin tabi'ai daga babansa sahabi ne yake cewa ko kuma a hadisin Ubada bin Samit Allah ya kare da shi ubada bin samit sahabi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuja'u bid-dunya yawmal qiyamah manzon Allah ya ce za a jawo duniya a zo da ita fagen alkiyama sai da ita ita dai wannan duniyar manzon Allah ya ce za a zo da ita ranar alkiyama sai da ita manzon Allah ya ce Allah zai ce wa duniya mayyiz ma kana lillahi azza wa jalla fiki duk abin da aka yi don Allah a cikin kiwa da shige mi haka Allah zai cewa duniya ya ji manzana hadisi na a ubada bin samit Allah ya kara yadda da shi za a so da duniya a cikin fitar duk abin da aka yi don Allah a cikin kiwa da shige mi in ka yi sallah don Allah za a ware ta gefe in ka yi azumi don Allah za a ware shi gefe in ka yi sadaka don Allah kyauta don Allah karatu don Allah aure don Allah kaza don Allah in dai don girman Allah ka yi to za a ware shi gefe manzan Allah ya ce Allah zai ya ce duniyar kuma sauran da wanda aka yi ba danni ba a tattara su gaba daya je ba su auta yasa ba hasararre a duniya illa wanda zai yi wani abu da ake yin sa dan Allah ya da mutane wannan yafi kowa tafka hasara musamman karatu ko wani abu da ake neman gidan lahira da hilinsa amma kuma ka yi shi dan duniya ba wanda ya kai wannan asara wanda ka yi dan shin ƙarshe sai kun yi fada da shi inda wannan duniya ce kuma Allah dama tuni ya fi shi da kai kai dan Allah shi ne mafitarka a wannan gida kawai amma kar ka tsaya ka dinga son mutane su yabe ka ko ka burge mutane manzon Allah ke cewa duk wanda ya saba wa Allah dan ya dan ya faranta wa an surai to karshe waɗancan din sai sun tsane shi sun yi rigima kuma dama can already Allah ya bishi da shi dama kaga an yi bi babu kenan wannan shine abin da ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisin Zaid bin Arqam yake cewa kunna ma abi bakarin radiyallahu an a zaidu bin arqam yake cewa wata rana mun kasance muna tare da sayyidina abubakar radiyallahu an da abi sharabi sai sayyidina abubakar ya ce aka masa abin sha fa ata bi ma'in wa asl sai aka zo masa da ruwa da zuma khalifa ya ce aka mai abin sha zai sha sai aka kawo ruwa da kuma koko na zuma ya daga zai sha ko sai ya kama kuka ya dinga kuka zai dubi na arkam ya ce har muka zace cewa ba za mu iya lallahinsa ya shiru ba can ya yi kuka ya yi kuka da ya ɗan huce ya suka ce ya kalifata rasulullah ma abakaka ya ce ya kalifa murnin ala me sa ka kuka ne me ya faru kake kuka menene ya faru kake kuka sai ke cewa kuntu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana muna zaune tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fara'aitu ya dafa an nafsihi shay'an walam ara ma'ahu ahad sai ce sai muga manzan Allah kamar iya sa hannunsa iya ture wani abu amma ba abin da muka gani in yi sai na baka radiyallahu an yake cewa manzon Allah iya sa hannunsa iya ije wani abu haka amma ba mu ga komai ba sai muka ce muka ce ya rasulullah mallazi tadafa an nafsik me kake karewa ne me kake kare ya rasulullah sai ki ce hadhihi dunya muslalli duniya ce ta zo min da komai nata kayan adonta da tarkacen da duka ta zo min fa qultu laha ilayki anni sai manzon Allah ya ce ba ni ba ke tafi da gare ni ba ni ba ke ilayki anni manzon Allah ya mata fata fata summa raja'at duniya ta koma inji manzon Allah fa qalat tace innaka in afalat minni kai in ka kubuta daga gare ni duniya take faɗawa manzon Allah sai take cewa lanyan falid minni min ba'di wanda za zo bayan ka ba lalle bane su kubuta daga gare ni haka duniya ta faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ka tsira in kai ka kai tudun mun tsira to ba lalle bane waɗanda suka zo bayan ka su kubuta daga sharina kana tuna wannan kana tuni da a cikin haɗari kake rayuwa duniya ta zuba koma a kanka ta kama ka ta kai ka fishin Allah kana tuni da wannan ko sai abin da ta watso ma na sha'awa da yayi za ka ɗauka da abin birgewa ka san ni da kai duka a cikin haɗari muke rayuwa muna cikin koma ta duniya ta zuba koma ta kama mu ne haka ma'aikin Allah ya faɗa ya ce in kai ka kubuta da gare ni in ji duniya to ba lalle ba ne waɗanda suka zo bayanka su kubuta da gare ni akwai hadisin abi umama albahili Allah ta'ala ya kare da shi ya ce lokacin da manzon Allah ya zo a matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama atat iblisu junuda sai rundunar iblis suka je suka same shi dama shi dan iya da yara ai innahu huwa wa qabiluhu ko innahu yaraka innahu wa qabiluhu me innahum yarakum wa qabiluhu min haythu la min haythu la yarawnahu min haythu la tarawnahu da shedan da rundunarsa da yan kanzagin sa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su to shedan iya da yara da ya jefa su aiki to da manzon Allah ya zo a matsayin sa na manzo sai suka kai mai report suke cewa qad ba'asa nabiyyun mai gida in ji su can bakin suke fada a iblis hakika wani annabi ya zo a kharajar umata duk wanda muka halakar zuwan wannan manzon sai ya ceto shi ya dawo ko mutumin kirgi sai ya dawo dan aljanna da mun kai shi wuta amma sai ya dawo dan aljanna suka fada iblis wannan suke kai mai report suna shuka kamar manzon Allah iya iya tone shuka sai sun yi aiki sun halakar da mutane manzon Allah in yazo kuma sai ya fahimtar da su dawo kan hanyar daidai qala sai iblis ya ce wa mutanensa rundunarsa yuhibbuna duniya waɗannan al'ummar da manzan yake cikinsu yake fidda su daga daga tarakunanmu suna son duniya iblis yake tambayar yaransa sai yaran iblis suka ce da shi na'am eh suna son suna son duniya yace suna son duniya suka ce eh qala shi iblis la in kanu yuhibbuna duniya in dai suna son duniya ma ubali Allah ya abudu al-awsan wallahi ban damu amma ba sa bautar gunki ban damu ba in dai suna son duniya ina da tarkon kawo su ba sai sun bauta shedan ba sai sun bauta gunki ba suna hannuna in dai suna son duniya to babu shakka sun shiga cikin koma ta inji iblis sai shedan yayi rantsuwa yace wallahi zan yi sammako zan yi jijjifin safi zan yi sammakon yamma gari da abubuwa guda uku shedan ya ce waɗannan abu guda uku da shi zai halakar da wannan al'umma tsaye ku ji ɗaya bayan ɗaya na ɗaya sai ya ce aka zuli malamin gairi haƙi wallahi sai na ƙawata musu san tara dukiya ba da haƙinta ba sadaka rasulul kare ku duba irin rayuwar da muke zaɓa mutum ne zai siyo kayan siyarwa ba kayan siyarwa na shago ko kayan abinci ko kayan masarufi iya sai da shi akalla naira dubu-dubu haka yake sai da kayan da ribarsa da komai kayan iya nan bai kare ba sai a masa waya a ce a kano farashi ya tashi wannan kayan da ya fito da shi iya sayarwa ya kara mai kudi ana yi ko ba ana yi shaɗan ne ke kawata musu wani mutum ya siyo kaya jiya iya sai da shi farashin jiya amma yau farashi ya tashi sai kara wa kayan kudi shaɗan ne kawata masa ya tara dukiya kawai ta hanyar da fata halatta ba ko mutum a bashi kasan mutane al'ummarsa ya mai da shi dukiyarsa shiɗan ne ya raya masa wannan shiɗan sai da ya rantsuwa ya ce sai ya ƙawata waɗannan mutanen aka zulmala min gairi haƙihi sai kowa iya son tara dukiya ba tare da haƙƙin tara dukiyar ba idan ka ɗau wannan gabar hadisan kai ka ce a daidai yanzu hadisan nan ya sauka duk wanda ya gaishi kawai ina da kuɗi yake ina kuɗi ina kuɗi dacen ne ma ake cewa yake haram yake halal a yanzu yake haram nan ake gaba ɗaya ba haram kawai wanda za ka ɗau kuɗi ka ce wannan fa haram ne sai ce wallahi ba ni ina so domin haɗarin rayuwar da ake ciki akwai yanzu don bai san me gobe za ta yi ba bai san waye Allah ba bai san me wuta ba iliminsa bai kai wannan gun ba sai ce a ba shi haram ɗin ko kuma wani abin da na kake ba ki a kuma malamai an ka biya kuma mai mutum zai ci haka ba wasu ke faɗa ba ka faɗa mutum gaskiya ka tsare imanin ka wani ka tsare kasuwar ka kai halal sai ce in an biya ku mutum kaya zai ci yadda ita sharin duniyar shi ne za ka tara dukiyar kuma za ka mutu kana da ikon ka ta da farashi kai yadda ka dama amma ba ka da ikon ƙara kan ka saka ɗaya a duniya wallahi ba ka isa ba ko kai waye wallahi iza ja ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu in dai ajalin ka yanzu magana ta kare duk abin da ka tara ya zama da dama gare ka an fahimci wannan shedan yace sai na kawata mu san tara dukiya ba da haƙƙin ta ba abu na biyu wa infaqihi min fi ghairi haqqi sai na kawata musu baza dukiyar ta inda bata dace ba yanzu duk wannan kuncin rayuwar da ake yi da talauci da yunwa dinnan da ake yi yanzu a ce wani mala'u zai aure ko zai aure da yarsa wannan kudin da yake wara shi za gane liƙa mawaƙi ba ana zuba mawaƙi rafa rafan kudi yana taka shi amma masallacin unguwarsu gashi nan iya buƙatar tabarma iya buƙatar sifika iya buƙatar kaza ga marayu a gefensa ga zawarawa amma ba zai taimake su ba shi dan ya kawata masa kudin ya je ya kashe shi ta hanyar da bata dace ba kayan alfahari kayan neman suna anan zai kashe kudin amma marayu addini da'awa talakawa kaza masallaci islamiya ba ruwansa da wannan duk mai kudin da ga yafi karfi yafi azarbabi a gun saban Allah wala shedan ne yake yake mai kaimi shedan ne yake mai kafi ya kai kudin sa wancan go an fahimci wannan abu na uku da shedan yace wa imsakihi an haqqihi yace kuma sai na kawatawa musu cewa duk inda ake so dukiyar ta je ta yi aikin alkhairi ba za su da ita ba a dinga cewa ku taimaki marayu ku taimaki talakawa ku taimaki bayin Allah su ki su ce ba za su yi ba wallahi shi dan ne yake kawata musu wannan ku duba ba wata karuwa ce daga cikin karuwan banu Isra'il ta ebi ruwa ta baiwa kare iya jinkishi ruwa ba ta shayar da kare ruwa manzan Allah yake ba da labari cewa wannan karuwar Allah ya gafarta mata domin ta shayar da wata halitta daga cin halittun Allah ta taimaki shi to ina wanda zai taimaki masallata ina ga wanda zai taimaki mahadatan alkur'ani ina wanda zai taimaki masu la'ila da ilallah ka ba su abinci ka ba su ruwa tunda an shayar da kare ruwa Allah ya gafarta wa karo ba tuba ba to ina wanda zai ɗauko abinci ci da bayin Allah da kyakkyawan niyya kaga shine min babi aula Allah ya gafarta musu an fahimta sai yake cewa washaru kulluhu li hadha tattabi dukkan wani shari wannan ne yake a wannan yake bi san tara kuɗi ba da haƙi ba kashe dukiya ta hanyar da bata dace ba kame dukiya ta inda da dace ba a kashe ta ba to duk shari bayan wannan yake bi an fahimta wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare ya dade shi ya je makabarta a Madina da ya je makabarta a Madina yi da almajiran suna raka shi sai ya tsaya ya sa makabartar gaba sai yake cewa da su aka baro ma na. labarin da ke gumo mura ya yi waɗanda ba mutu ba sai yake cewa amwalu kuma ƙadin ƙasaman dukiyar kuma duk an rabe ta ba dukiyar da ka yi ƙarma-ƙarma ka yi cuta ka cire ba da rashawa da cuta da zalunci ka tara in ka mutu duk rabe ta za a yi wallahi rabe ta za a yi amwalukum qadin kasamat sai umar yake ce musu kuma diyarukum qad sukinat gidajen da kuka gina benaye da dakuna da waye waye duk ginin ku da kuka gina yanzu wa an so ne a ciki a kwance ba ku bane wa an so an ba su ki sun shiga sun kwanta sun mallaki gida kuma kai ka gina yace kuma azwajun qad tazawwajat matan ku duk sun yi aure sun ebi gadon sun je sun sake kayan ɗaki sun sai katiba sun sai gado sun sai talbishin sun sai firiza sun sai waye sun auro wani namijin kuma ya zo iya kwana da su kuma kai ka tara kudin kuma haɗarin tara dukiya ba aikin alkhairi da za ka mutu ka bar dukiya daga ƙasa tana taɓo sama ka bar wa magada wallahi ba ka da lada wallahi sun matallahi ladan naira ɗaya ba ka da ita in dai barin ta kai a gada ba ka da lada nerar da za ka ɗauka ka ciyar da ranka ta fi ka bari biliyan bayan rayuwarka in dai amfanin kanka ne haka ne ya sama a cikin alaƙa cewa waye ke san dukiyar wani sakan dukiyarsa sabai suka dinga mamaki ya manzo Allah ba za a samu ba sai ce abinda kuka ciyar kuka taimaka kafin ku mutu yini na ku abinda kuka mutu kuka bari ba na ku bane ba na ku bane Umar dan kada bai faɗa musu wannan yace duk wannan dukiyar ku an rabe gidajen ku an shiga matan ku sun yi aure can ake ba shi amsa shi ma umar daga sama sai suke ce musu akabaru ma indana labarin da ke gare mu mu matattu da muka riga ku tafiya lahira sai suke ce kullama qaddamnahu wajdanahu wa kullama anfaqnahu rabahnahu wa kullama dakarnahu kasarnahu suke ce duk abin da muka ciyar muka gabatar dan Allah wallahi mun sami lahira wa ma tunfiqu وما وما تقدموا لانفسكم من شيء تجدوا من خير من خير تجدوه عند الله duk abin da gabatar wa kanku na alkhairi za ku same shi a gun Allah suke ta duk abin da muka gabatar na alkhairi gashi muna gani duk abin da muka ciyar mun gari ba sai yazo gashi amma duk abin da muka bar shi a duniya muka boye muka taskance mun yi hasararsa Umar dan kadam ku duba tafsirin Imam al-Bagawi karkashin ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda la yaka wannan labari to wannan fa ita ce duniyar ka tara kuɗi kuma wani abin takaici ma ga duniyar nan wallahi makiyinka mai ma adawa mai ma zagi mai ma hasada kuma ya ci dukiyar gaba ko ba ai yan duk mutumin da yake so ya auri matar ka masoyinka ne a tambayar ku nake mutumin da yake so ka mutu ya auri matar ka iya son ka to baya son ka to makiyinka za ka mutu a raba a bata gado ta sake kayan ɗaki ta mallaki gida a dukiyarka ta mallaki mota a dukiyarka ta sake komai kuma ta auro shi kai ka tara kudin kuma ya ci ita ce duniyar ba ka hana ɗan uwanka ɗan uwanka ba shi da mashin ɗan uwanka ba shi da gida ɗan uwanka iya fama da talauci amma ka mutu matarka ta ebi tumuni ta auro wani katon banza ya zo iya cin dukiyar kuma wallahi baka da lada baka da ladan kukubu wannan fa ita ce duniyar ba ita ce duniyar wannan masu lokaci suna mu ishara lokaci yayi amma da ƙarshe hadisin Muhammad bin Kadir yake cewa manzon Allah ya ce ad-dunya mal'una ita wannan duniya da kuke ganin ta kuke ta gasa a cikin ta kuke hana kanku zaman lafiya to manzon Allah ya ce tin Allah ya tsine mata albarka da ya ce wa mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin ta ma Allah ya tsine mai albarka ya ce illa ma kana lillahi fiha a watar waya sai abin da aka yi dan Allah a duniya shine tsira wa kuma illa alim wa muta'allim illa zikrullah wa ma walahu wa alim wa muta'allim sai ambaton Allah da abin da ya kama da ambaton Allah sai malamin addini sai dalibin ilimi wannan su kadai suka kubuta daga tsinin da Allah ya duniya Allah ya samu dace Allah ya muna albarka akwai ɗaya daga cikin malaman mu malam Musa Alburawi shugaban majalisar malamai na unguwan Fantami karkashin kungiyar jama'atu za ta bi da kamata sunna shi ma Allah ta'ala ya kawo shi wannan majalisi namu muna yi wa malam barka da zuwa Allah ta'ala ya ƙara lafiya da albarka da akwai malam salisu wanda yake kula da maktaba ta manawaci da darul ilmi shi ma muna tare da shi Allah ta'ala ya masa albarka da yan uwa da yawa wanda lokaci ba zai bamu damar ambatan su ba da kuma su wanda muka samu a wannan majalisi limamai da yan kwamiti da ladanai duka muna yi wa kowa fatan alkhairi da aran ma malam Adamu wanzan shi ma muna tare da shi ɗaya daga cikin aramomi na kungiyar Izala a wannan jiha muna masa fatan alkhairi da kuma fatan Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana mana addu'a Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon yin takatsantsan a wannan rayuwa Allah ya ba mu ikon cikawa da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu matan mu Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu da mu da zuriyar mu Allah ya dora mu a tafarki madaidaici Allah wannan kuncin rayuwa da yake cikin sa Allah ya kama na karshen sa Allah ya kama na karshen sa Allah ya kama na karshen sa Allah ya zuba wannan musifar ruwan sanya rabbal alamin Allah duk abin da ya fi karfin bai fi karfin ka ba ya Allah Allah kai mana maganin dukkan wani mugu a wannan ƙasa dukkan wanda yake da mummunar aniya gari mu Allah kai mana maganinsa Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ƴan midiyar mu Allah ya saka musu da alkhairi kokarin da suke wajen yada wannan da'awar Allah ta'ala ya yada ladan su Allah ya yada alkhairan su da namu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah ainihin mamatan mu Allah ta'ala ka ji kansu masu bukatu na alkhairi duka Allah ka biya mana masu neman tsari ga abubuwa da yawa na rayuwa Allah ka tsare mu Allah ka mana katanga karfi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh